أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake saduwa da ku darasinmu na wannan risala ta babban malami sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin ghafarallahu lahu wa li jami'il muslimin a karatun da ya gabata mun tsaya a safha ta goma a wannan da yake hannuna wannan taba kenan wajen mun karanta ayoyi za mu tashi akan hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi wa fi sahihai haka ne? ta muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a ya rabbal alamin ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace wa fi sahihaini ya zo a cikin sahihain da an ce sahihain ana nufin sahihul bukhari da sahih muslim min hadith ibn abbas daga hadithi na abdullahi ibn abbas asalin shi abdullahi ibn abbas amma sai a ce ibn abbas saboda ya fi shahara da wannan ina fata an fahimci amma dan kace abdullahi ibn abbas ai ba lahi kai ba kuma haka ran bane radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yarda a gare shi da shi da babansa wato in an kace masa habi radiyallahu an wani lokaci shi kadai ne musulmi baban shi ba musulmi bane to da haka sai a ce radiyallahu anhu don ba a ce baban shi Allah ya yarda da shi tun ba musulmi bane mun gane wannan wani lokaci kun baban shi musulmi ne amma saboda shi an ka hankalta ma sai a ce radiyallahu anhu idan an kace radiyallahu anhu ma ana nufin shi da babansa ko da mamman shi musulma ce ba a hankalta ma wannan ba wani lokacin kuma sai a ce sahabi guda sai a ce radiyallahu anhu na ana nufin girmamawa zuwa gare shi don mutane ne masu girma an gare ko ko kuma radiyallahu anhu damirin ya tashi daga gare shi shi kadai ya kai har da sauran sahabbai yasa in ka ji malami ya faɗi magana tambaye shi ne yake nufi ba wai kawai ka zabu ka ce nan an yi kuskure ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba'atha mu'adan ila al-yaman ya tura sahabinsa mu'ad radiyallahu anhum ajma'in zuwa ƙasar yaman wa amarahu ya umurce su ya umurce shi an yad'uhum ila al-islam ya kira su zuwa ga musulunci was salati was zakka da sallah kuma da zakka kenan da tsaye da sallah da bayar da zakka kenan ya kira su zuwa ga al-islam an gari wanda bai fahimci larabci ba sai ce to ai al-islamu din da as-salatu da az-zakatu da suna cikin musulunci ko ba ka ramadi buniyal islamu ala khamsin shahadatu ay shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah to anan abinda zaka yi shine sai ka yi amfani da wani uslubi da ake kira cikin ilimin balagha al-umum thumma al-khusus wato a larabci an ga dama sai a kawo abinda yake am sannan sai a biyo da khas bayan shi saboda waɗansu dalilai lil'inaya ko littashrif wani lokaci kuma sai a kawo khas sannan a kawo am misali shi ma lil'inaya ce wata tashrif misali ko kuma da wasu waɗansu dalilai ba sai wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sabka da mala'ika biyu to ai shi ma ai mala'iki wani sai su tume sa akai haka a saboda yana da wani matsayi a cikin mala'iku يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا كما سو إيماني كوي ركوي واسجدوا كوي سجدا wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijin to ai shi ku cikin ibada shi sujada cikin ibada take waf'alul khaira ku aikata alkhairi ai sujud yin sujada cikin aikin alkhairi yake yin ruku cikin aikin alkhairi yake amma da an kebance su saboda wata inaya da suke da ita wannan babi ne mai fadi me yasa aka gabatar da wannan sannan aka kawo wannan irka'u wasjudu sai aka fara da ruku'i to da ruku'i yafi sujada muhimmanci a'a sai aka fara da na ƙasa sai aka ji zuwa ga na sama uslubu wato abinda ake kira cikin ulumul qur'an da ilmul tafsir uslubu taraqqi at-taraqqi shine a fara daga ƙasa ayi sama at-tadalli shine a fara daga sama ayi ayo ƙasa mun fahimci wannan da kyau ko to da yace was salati kenan wa iqamis salati ba wai sallar kawai ba don ba ya umarci su ne kawai su yi sallah ba a'a su tsaye da sallah wasu zakati kuma su bayar da zakka duk za a kaddara wannan cikin magana wa an sahal bin sa'ad an karbo daga sahal dan sa'ad radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi fi'li madi wani lokaci yana zakkuwa ne don addu'a wani lokaci yana zakkuwa don bada labari na addu'a ce radiyallahu anhu ma'ana muna masa addu'a ne Allah shi yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala li ali ibn abi talib ya ce ma aliyu ɗan abu talib radiyallahu anhu kaga nan sai a ce radiyallahu anhu don abu talib a aƙida ta ahalis sunna bai mutu na matsayin musulmi ba amma 'yan shi'a sun kafa kai cewa ya mutu matsayin musulmi ga kuma ayoyi na alƙur'ani da asbabun nuzul suna nuna cewa wato shi abu talib bai musulunta ba in ka diba cikin sahihul bukhari da sahih muslim duka nasoshi suna nuna ya mutu ba matsayin musulmi ba har ma malamai suna cewa dalilin saukar ayar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko ba haka ba to anan sai mun yi hattara wannan ayar na farko akwai ta cikin suratul baqara akwai ta kuma wato cikin suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wa qalu in nattabi'u al huda ma'aka nutakhattaf min ardina akwai kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusi da kuma inda Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min in kadiba akwai wani littafi yana da muhimmanci cikin asbabun nuzul sunansa al-isti'ab fi bayanin asba ba alisti'ab ba fi bayanin ashab wanda yake bayani kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na ibnu abdul bar al-maliki wanda alisti'ab fi bayanin asba to asbabun nuzul akwai wanda suka inganta akwai wanda su inganta ba akwai kuma asbabun nuzul wanda za a ce sababin saukar aya kaza amma wani lokacin ana nufin ma'anar wannan abin tana shiga karkashin ayar ba ana nufin sababin nuzul kinta bane kai tsaye akwai sababin nuzul al-mubashir akwai ghayr al-mubashir kaga suratul tauba madaniya ce haka ne ko ba haka suratul tauba madaniya ce suratul baqara madaniya ce suratul qasas makkiya ce to yanzu in an ka ce wannan aya ta sabka akan Abu Talib Abu Talib ya mutu tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba to kaga waɗanda ayoyi da ke cikin bakara da wadda ke cikin tauba ma kana yin nabiyyi wallazi na amanu da innaka la tahdi man ahbabta da ke cikin bakara in an ka ce sababin nuzulikinta abu talib an gane ko da ya mutu ne siyasa sai Allah saukar da wannan aya to ai ya riga ya mutu amma ta cikin suratul qasas muna iya cewa sababin nuzul ne kai tsaye don mi dan wannan lokaci ta sauka a makka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a makka shi yasa sai ka gane wani sababin nuzul ba ana nufin sababin nuzul ne mubashir ba a'a sababin nuzul ne wanda ma'anar wannan abin yana shiga karkashinsa in ba haka ba sai ka shiga cikin matsala mun fahimci wannan da kyau sai ka karanta ka'idodin mu'amala da asbabun nuzul akwai cikin wani littafi da duk gaya muku sun yi muqaddima na bayyana yadda asbabun nuzul suke ka'idodin mu'amala da su cikin muqaddima akwai kuma littattafan usulit tafsir misali dirasatun fi usulit tafsir na ustadh dr kabir yunus professor na garin Kano wanda ya yi zama a jami'ar sai ya yi karantarwa yadda za ka mu'amala da asibabin nuzul ka gane waɗanda sun ka inganta ba su inganta ba da waɗanda suke mubashir da waɗanda suke ba mubashir ba ina fata ana fahimta ta don da wannan ne sai ga sun shiga cikin matsala zan ba da misali guda biyu za ka ga misali an kawo asbabun nuzul na alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil a ce dalilin saukar wannan shine wannan surar shine lokacin da abraha yanzu zai rusa ka'aba ko ba ka ba a ba gaskiya bane domin lokacin nan ba a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balle qur'ani shi sabka balle ya manto shine sababin nuzul na saukar wannan aya amma abin yana da alaka da ayoyi mun fahimci wannan da kyau kamar qutil ashabul ukhdud sai a kawo hadisi na wannan yaro wanda yake amanna bi rabbil kula to kaga ba a ci wannan sababin nuzul ne ma'anar wannan kissa tana shiga karkashin ayar don lokacin da wannan abin ya faru manzo Allah sallallahu bai ma duniya mun bai jona da kyau shi yasa yana da kyau mu waye ma yadda ake hada nasoshi ko da sun inganta wallahu a'lam yace to radiyallahu anhu yawm khaybar rana khaybar yace unfuz ka shudi shine unfuz at-tanfiz shine shudewa ko zartarwa ala rislika bai ce ala rasulika ba nan kai hattara ma'anai ka je a hankali shi ne in ka ji an ce ala rislik ta mahal alami unfuz aliyun unfuz aliyun ala rislika kenan aliyuna na farkon bai dace zaman to wato ala ba to saboda kun san laraba waɗansu ya'un ɗin ba rubuta ta suke yi ba suna iya timari akan mutum in yanzu zai gane to ya za a yi mutum kowa shi gane ƙare dai a yi wasa liɓaru-ɓaru hashar da ma wasu malamai suna gada a yi ta don da shi ya sa in mutum ba ya san larabcin da kyau ba to karatun kuma sai buwaye shi mun fahimta umfuz aliyun ala rislika an gani ko hatta tanzila bi sahatihim sai ka sabka a farfajiyarsu saha fili farfajiya sun mad'uhum ilal islam sannan ka kira su zuwa ga addinin musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim ka ba su labarin abin da ya wajaba a gare su min haqqillahi ta'ala na daga haƙƙin Allah fihi a cikin shi addinin musulunci domiri yana kuma zuwa ga islam fa wallahi ina rantsuwa da Allah duk abin da ka ji manzo ya rantsuwa akan shi kasan babban abu ne li an yahdi Allah bika rajulan wahida Allah ya shiryar da mutum guda ta sanadiyarka khairul laka min humrin ni'am mafi ne mafi alkhairi daga reka daga humrun ni'am wato jajayen raƙumma kalima ta anni'am nan ana iya amfani da ta dabbobin ni'ima ba sai raƙumma ba amma ana amfani da raƙumma kuma da an kace jajaye suna da tsada a wajen larabawa an gani ko to kenan wannan yana nuna muhimmancin da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi sama ya kawo shi mu abinda muke faɗi ka tashi a kansa shine duniya ya zan tara ya zan tara to ka samu mutum guda ya musulunta ta hannunka ya fi a baka raƙumma wasu malamai sai su fasar na hadisi da cewa ya fi a cika maka duniya da raƙumma to shi dai hadisin bai ce ya fi a cika ma duniya ba amma tabbas mutum guda ya musulunta a ga hannunka ka mutu kana musulmi ya fi ma a baka linkin ba linkin na duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta an gane ko idan muka duba sai muka ga sun kawo number one in ka diba wajen humrun ni'am za ga an sa alama ɗaya shi ne malam bai kawo bayani ba amma za su ƙara bayani rawahul bukhari kiran bukhari ya ruwaito shi fi kitabin jihadi wasiyar babu fadli man aslama ala yadihi rajul raqamin hadisi 309 wa muslimun kiran muslim shi ma ya ruwaito shi kitabu fada'il sahaba babi na falalar sahabbai da kuma babu fada'il ali ibn abi talib da babi na falalar ali ibn abi talib hadisi na rakam kenan rakamin hadisi nambarsa ta 2406 wannan ana kiran shi at-tawfiqul ilmi at-tawfiqul ilmi in ka kawo nassi ba shi ne an gama ba ya inganta ba a ƙari ba a wani littafi yake a wani babi a wace namba duk wannan a rubutun iri na zamani haka masters ko magister ko doktora ko a tsari na alkawa'idun bahfiyyar ilmiya ƙa'idodi na bahasi na ilimi ba wai kaka zo kaya mutane abinda ka gadawa ka tashi ka sani inda ka yi wannan shi ne yasa da awata sunna take samun karɓuwa saboda an gina ta ne akan ilmi da hujja aya tana cikin sura kaza je ka diba ka gani ash shafi na kaza wani lokaci a raƙami na kaza na baka hujja hadisi yana cikin littafi kaza a babi na kaza baka ta ƙare ba shin ƙira'an nan mutawatira ce ta inganta sai an tabbatar da haka hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba to haka ake karɓa addini amma kawai mutum ya zo ya baka labarin wani abu da ya faru cikin bacci ko ya ci maka cikin littafi kaza wannan bai isa ba mun fahimci wannan da kyau yasa za ka ga ana yawan karantar da ɗalibai irin wannan at-tawfiqul ilmi ko waccan safha da muka wuce ta goma kun ga sun sa number 1 wajen wazzaka rawahu al-bukhari kitabu zaka babu akhdhi sadaqati min al-aghniya raqami na 1496 wa muslim kitabul iman babu du'a ila shahadataini wa shara'il islam raqami na 19 ilimi kina ba wai don saboda kawai an faɗa ba a'a bayan an faɗa dalilin ya zama to ingantacce ne bayan ma ingantacce ne a ina aka ɗauko shi na a tabbatar da ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne Allah ya ce baki malam ya ce muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun ruwaito shi kuma haka ne gashi nan sun sa bukhari kitabul jihad muslim kitabu fadailus sahaba wa an tamim bin aus dari mi a bambancin bayanin malam da bayanin su da aka kawo daga ƙasa bambancin bayanin malam ya zo a dunkule su kuna su ya zo a fayyace don wanda ce to ai bukhari da musulmi sun to me amfani kuma su su kawo wannan bayani a shi ya kawo shi ne a dunkule da yace bukhari da musulmi ya kawo shi a wani babi a wani rakami kaga sai ka sha wahala in ga sahih bukhari ga hannunka wa an tamim bin aus dari an karbo daga tamim dan aus dari sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an Allah ya dada a gare shi ƙara yadda a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce addinu nasiha addini nasiha ne ma'ana an gina addini akan nasiha an gane ko mabniyun ala nasiha qulna liman mun ka ce to wani ne za a yi ma wasi wato nasiha ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka qala yace lillahi ga Allah wali kitabihi da littafin Allah wali rasulihi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil muslimina da kuma shugabannin musulmai wa ammatihim da kuma gamagarin su rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi in ka diba nan ma wa ammatihim ya kama batu rawahu muslim kitabul iman babu bayani annadina addina an-nasiha raqami na 55 a nan sai mun yi hattara saboda turawa da kuma 'yan ƙur'aniyun da kuma ɗaliban ilmi waɗanda ba su zarfafa a ilimi ba waɗanda ke ɗauka abu haka sagaga suna ganin sun ci nasara yadda za su yi bayani alhali ba su fahimci abu da kyau in an ka ce nasiha lillahi ba ana nufin ba ka zo sama ta bakwai ka zo ka yi ma'alla wa'azi eh to madalla wani kitabihi ba ana nufin ka ajin ƙwar'ani gaban ka baka ce ka ji tsoron Allah wani rasulihi yanzu manzo ba ya tare da mu ina za ka zuwa kai ma'annabi wazi ai ko shi na rayu shi na zuba wa'azi mun fahimci wannan amma da an ka ce lillahi ana nufin ka yi aiki da alƙur'ani shi ne kayi nasiha ga Allah wani rasulihi ka yi aiki da sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ka karantar da ita in ka santa sannan kuma wani a immatul musulmi na shugabannin musulmi ana iya musu wa'azi su kana iya musu wa'azi amma bin tawadut akwai ƙa'idodi na yi ma shugaba wa'azi daga ciki in yana yiwa ko wasiƙa ka tura mishi ko ka kokari ka samu ganinsa in hakan zai samu in ba zai yiwuwa ba to wa'azin da za ka yi mishi in akwai wanda zai iya masa wa'azi sai a tura masa wa'azi domin kowa akwai wanda ke iya kai gari shi kuma haka nan bane akwai wanda kuma ya yi maka nisa sannan kuma wa'azin nan da wabitkin da za ka yi ka yi ne don neman yarda Allah don saboda kuma musulunci ya ci gaba ba don saboda a gane kai ka kware cikin ilimin addini ba mun fahimci wani da kyau wa ammatin da sauran gaba garin musulmi a yi wa'azi wuri wuri lokacin da dama ta samu kuma ilimin wa'azin nan nasihan nan tana da dawabit dawabitul da'wa wanda maudu'i ne kana iya fitar da maudu'i dubu cikinsa ko he da dubu wa'azi yana da zawabin ƙa'idodi ishtihadi yana da ƙa'idodi ko ba karan bane limanci yana da ƙa'idodi kai ba wani abu wanda za a kabai da ƙa'idodi sai ka cire kyau na ƙa'idodin kai ta azikansu sai ka gani amma in baka gane haka ba kullum an ka baka mudu'i sai ka sha wahala ina fata finci ƙa'idodin zamantakewa ƙa'idodin zamantakewa tsakanin mata da miji ƙa'idodin zamantakewa tsakanin ɗa da uba ƙa'idodin zamantakewa tsakanin shugaba da talakansa ƙa'idodin neman ilimi ƙa'idodin mu'amala da malami ƙa'idodin ƙa'idodin ƙa'idodin ƙa'idodin ƙa'idodi like criteria ba turawa na adda su ba tun cikin addinin musulunci muna da su mun ji wannan ko malam yace wa da'watu ila Allah ta'ala kira zuwa ga Allah minan nasihati lillahi subhana yana ga nasiha wanda ake yi ma Allah kenan kaga ashe kai da'awa akan alqur'ani da sunna kamar kai nasiha ne ga Allah ba wai ana kafin kaje kai ma Allah wa'azi ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo daga abu hurairah radiyallahu anhu an gane ko abu hurairah kunya tashi shi ba sunan shi bane sunan shi abdurrahman an gani ko sai aka ci shi abu huraira huraira kuma tasghiri ne na hirratun musa to ya karama babu tasghir sai a ce huraira ya karamin musa ina fata mafinci ne amma yanzu ya samu wani abu huraira ya tashi daga wato kunya ya kuma mi ya kuma suna mun fahimci wannan kuma ba ga wani dai izgili ba ka zakuwa ka ce ya kai uban musa ya karamin musa ya samu wani abu huraira dan kai izgili zuwa gare shi an gane ko abu yana izmantowa suna yana izmantowa sifa yana izmantowa kuniya menene sunan baban manzo sallallahu alaihi wasallam ya sunan sai ke abdullahi ko a cikin suratul jin sai Allah ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada nan abdullahi wani ne shi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da sifa ce tashi wadda kuma kowa na iya ɗaukar ta zama to abdullahi har kafiri ma abdullahi na allah halicci shi amma nan matsayin sifa yake ba suna ba can kuma ya an ce muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam nan kuma matsayin suna yake ai hattara radiyallahu anhu allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kala ya ce man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga shari'a shari'a ta addinin musulunci ake nufi kana lahu min al-ajri yana da lada misla ujuri man tabi'ahu irin ladan waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a kuma wannan bai tauye ladan su da komai a ba su tasu cikakka a baka taka cikakka wa man da'a ila dalala wanda ya kira zuwa ga bata wal iyad billah kana alaihi min al-ithmi yana da zunubi akan sa mithlu athami man tabi'ahu an gane ko irin tamkar zunubin waɗanda suka bi shi layin ƙusu zalika min athamihim shai'a wannan bai rage wato zunubin su da komai rawahu muslim muslim ya rawaito shi eh sai suka sa number 1 in ka diba wajen shay'an din an sa number 1 ko numero 1 ko ar-raqm al-awwal rawahu muslim muslim ya rawaito shi ina kitabul ilmi babi na ilmi babu man sanna sunnatul hasana aw sayyi'a raqami na 2674 at-tawfiqul ilmi na fata ana fahimta ta kafin mu ci gaba akwai abu biyu da kamata mu faɗa a game da wannan hadisi kalima ta hudan da yawan mutane sai a ce kalima ce ta shari'a ake nufi a'a ko cikin alkhairi ko cikin sharri ana amfani da kalima ta huda ko cikin alkhairi ko cikin sharri ana amfani da kalima ta da'awa na fata ana fahimta ta wani an ce da'awa sai ce ai addinin musulunci kin wani lokaci da'awa ba addinin musulunci ba kafirci yake nufi waje allahun a'immatan ya da'una ilan na wa yau mulki ya mace larin saru kaga su suna kira ne zuwa ga wata kidan wannan mummunar da'awa ce sabanin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin haka kalima ta huda ba kullum ta zo ba take nufin alkhairi kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir an gani ko waqifuhum احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقع شريعه الله شبل tsayi da ita da haka ayi hattara yana daga cikin abin da ke jawo da matsala abin da baka gane ba kullum sai ka ɗauke shi kullum haka yake sai lamari ya ɓace gare ka kun ga da an ce addini muke muke musulunci a wani lokaci an ka ce addini kafirci ake nufi karara ko ba haka ba ban ba da hadisi wani ko maganin malamai wani ce a shi bai rada maganin ga malami ba tun da kusan ba wanda bai da baki a duniya ko ba haka ba ko mu kawo hadisi wani ce a shi bai rada hadisi ba ƙur'ani za mu bayar ƙarshe kenan ga musulmi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين su suna da addininsu menene addininsu bautar gumaka kafirci ne karara mun fahimci wannan da kyau shi yasa yana da kyau mutum ya karanta ilimi na usulul fiqh ya san yadda ake mu'amala da kalimomi da jumloli da wane ne da wane ne rashin sanin ulumul ala ya cuta muna kwarai da gaske abubuwan da ba bai dace a yi rigima a kansu sai a yi rigima a kansu mun ji wannan ko abu na biyu wanda za mu ƙara shi ne cewa wannan yana nuna dulladar da al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam ta samu to shi yana da ita na fata fahimci domin shi duk wanda ya shiga cikin addinin musulunci cikin al'ummarsa ta ƙarƙashin sani sannan kuma yana da ayyukan da ya yi waɗanda nashi ne karan kansa kenan ladar da zai samu ta fita al'ummarsa gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadithi yana nuna muhimmancin wato da'awa zuwa ga alkhairi da kuma yana tsoratar da mu zuwa ga da'awa zuwa ga aiki wanda ba na alkhairi ba Allah kai mana tsari malam yace fa hadhihi al-ayatu waɗannan ayoyi wal ahadithu da waɗannan hadisai kenan da muka karanta ko suka gabata ta dullu ala wujubin da'wati ila Allah ta'ala suna nuna wajibi ne a yi da'awa zuwa ga Allah wa fadliha kuma suna nuna falalar da'awa wa zalika wannan kuma lima ya tarattabu alaiha saboda abin da yake haifuwa an gani ko akan da'awa min tablighi shari'atillah na isar da sakon Allah wa hifdhiha kuma da kiyaye ta domin in babu da'awat sai shari'a ta tozarta wa husulil masalihil azima a tabbatar da a samu maslahohi masu girma lil khalqi ga halittu fi ma'ashihim a cikin rayuwarsu wa ma'adihim da makomarsu wa dinihim da addininsu wa dunyahum da kuma al'amuran duniyarsu wandifa'i shururi a tunkuɗe sharruri masu yawa al'azimati masu girma anhum daga mutane idahum qabiluha amma idan sun karɓa wa amilu biha suka yi aiki da ita wallahul muwaffaq an ka rubuta amma sai a ce wallahul muwaffaq bai dace a ce muwaffaq ba domin muwaffaq ismul maf'ul ne wanda an ka datar da shi Allah ba wanda isa ya datar da shi sai dai shi ya datar da kai da haka nan kuskuren taba'a ne na fata ana fahimta ta muwaffiq ismul fa'il muwaffaq ismul maf'ul to bai halatta ba a ce Allah an datar da shi sai dai in mun yi zurfi cikin ilimin larabci mu ce muwaffaq ismul maf'ul ne amma urida bihi ismul fa'il wannan aiki ne mun kaja wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura hijab hijabi kariya shamaki masturan bai ce satiran ba shamaki shike suturcewa ya kare ba shi ake karewa ba ba sani ko mun fahimta ba sai zama to ismul maf'ul ne amma ismul fa'il ake nuhi da shi to nan ma muwaffaq muna iya mu neman musu uzuri abin da ya mura waya yanzu a duniyar yau kafin ka neman madan uwanka musulmi ko danka ko abokinka ko malaminka uzuri akwai waya kai kana ka son a karbi naka amma baka son kai ka karbi na wadansu shi yasa rayuwar mu ta yi tsanani na fata afinci ba mu yi kowa uzuri wani mutum yake kiran abokinsa yake kiran shi bai dauka ba ran shi ya baci daga baya ya kira sai aka dauka ya fara da fada cikin lafiya mai wannan sulula ba shi ne dauki wannan wayar ba shi nan sai hankalin shi abin da ya dawo tun da wanda kake son kai ma hada ba shi da baki nan kaga dole ka tsaya ka bi a hankali ko ba karan bane ce to mai wannan sulula Allah ya mishi rasuwa jesa yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi rinka yin karatuka akan su karɓar uzuri uzuri ingantacce da wanda ba ingantacce ba mun fahimci wannan da kyau amma matakan mun ka zamanto mu kanmu ɗaya mun ka sani kai kana son ka ba mutane uzuri amma kai baka son a baka uzuri wala ba mai iya rayuwa tare da kai wani lokacin uzurin da ma za a baka an san na ƙarya ne amma saboda jagoranci da girma sai ka karɓa munafikai sun ta zuwa su ba da uzuri na ƙarya sai a kyale su saboda mi saboda yau da gobe gaskiya za ta yi halinta ina fata afinci ni kakkace sai ka matsa ma mutane lasta alaihi bin musaitir mutum ya baka uzuri karɓa yau da gobe in dai zai yi zai in ba zai yi ba kuma shikenan in na gaskiya ne in ma ba na gaskiya bane ya tuba Allah zai karbi tuban shi yana iya gyarawa ina fata ana funta ta amma kai ka ce kai kullun sai dai ka bada uzuri amma kai ba a baka uzuri wallahi ban gwanda zai iya rayuwa tare da kai ba a duniya ban san shi ba wani yaro ake bada kasar shi a kasar Libya dan jami'a ne ko makaranta to ran nan bai zo makaranta ba sai malamin ya tambaye shi lahiya wani baka zo ba yace baban shi ya mutu kenan babu ne je ka ana nan ana nan wata rana bai zo ba wani lahiya baka zo ba yace oshi ta mutu kaga duk ya kashe su ana nan ana nan dama ramin ƙarya ƙwararri na can ko bai sake zuwa ba wani lahiya baka zo ba ya ce oshe kan mutu ya ce owa nawa gari ka kwanakin ba ya okata mutu kuma yanzu okata mutu kaga abin ya yawa yasa in kana ƙarya azabar da Allah yake mamaye yin ƙarya alkadibu silsilatu la yustaru illa bil kadibi ita ƙarya kamar sarƙa ce shan an gane ko in ka fara ta abu biyu zai sa kabarta ka tuban ma Allah in abu na wanda za ka yi tuwa ka ce abin nan ba gaskiya ba ne ka zo ka ce ba gaskiya ba ne an fahimta? in kana son ka bar karya ka tuba ka bari ka haɗi abin nan ba gaskiya ba ne ina fata an fahimci to wannan ka yi sa'a ko kuma ka tuba ba sai ka hito ka yi bayani bayan abin da ba sai ka yi bayani ba ne shi kenan amma in ba haka ba to sai ka yi wata ƙarya azabar da Allah ya mu ƙaryata kenan in ka faɗi ƙarya yau to gobe in kana son ka suturta ta kuma ba tuba ka yi ba to ƙarya ta zakai taho ina baka kaza zan yi maka kaza gobe ko da aka haɗuwa nan da sati guda insha Allah ana nan ana nan sai sati guda cika a wani matsala ta samu nan da wata guda haka nan a tahiya ka kama yin tana sai illa masha Allah in ba tuba ka yi ba Allah kai mana tsari to ƴan uwa musulmi nan mun ka kawo ƙarshen wannan babi da malam yayi bayani za mu je a babi na gaba الفصل الثاني بابي نبي كو فصل نبي في وسائل الدعوة إلى الله هل يوين ذا أبي أيد أوازو على الله وكيفية هذا يد ذا أين إتا دعوة دق كيفه يا يا ذا أيتا يتي أعني إنا نفهم بوسائل الدعوة هل يوين دعوة كبه كبه الطرق, الطرق التي يتوصل بها يتوصل بها الداعي hanyoyi waɗanda da'i ta hanyar su zai kai ila tabligi da watihi hanyar isar da saƙon Allah na fata afinci idan za ka je wani gari za ka je lisadi agadas yanzu muna munatawa sai ka kama hanyar yamai za ka kai yamai sai ka kama hanyar ina agadas to ita ma da'awa haka take akwai yadda za ka yi ka kama hanyar da'awa don ka cimma nasara akwai hanyar da za ka kamawa za ka yi da'awa amma ba za ka ci nasara malam yace to wahiya thalathatu anwa'in nau'i uku ne wali kulli nau'in miza kuma kowane nau'i yana da miza wato kamar wani abu na musamman kenan khassatan wanda take banta bihi da shi da malam yace uku ne wani malami na ibn kwaci shidda ne wani malami na ibn kwaci goma ne duk ba matsala bane wannan taqsimul ilmi ne domin na wani na iya shiga karkashin wani na fata an fahimta yace an-naw'ul awwal nau'i na farko almushafahatu yin magana yin furuci almubashiratu kai tsaye almushafaha daga ashafa ne wato lebu ana nufin kai magana in an ka ce mushafahatan mun yi magana da shi baki da baki bi an yi ƙabilar da'iya ta hatta fuskar da mai da'awa zai fuskanci almadu'uwin waɗanda aka kira wa yi khatibuhum ya yi musu magana wajhan li wajhi gaba da gaba ko fuska na kallon fuska fayubayyinu lahum ya bayyana musu haqiqata ma yad'uhum ilai haqiqanin abin da yake kiran su zuwa gare shi wa fada'ilihi da falalan wannan abin wa samaratihi da amfanin shi at-tayyibati an gane ko waɗanda suke masu kyau al-mashhudati waɗanda ake gani wal maw'udati da waɗanda aka yi alƙawari ya an ce al-mashhuda nan yana nufin a duniya in ka bi Allah za ka samun rayuwa mai kyau a nan duniya man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wal maw'udati da wadda aka mishi alqawli wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shikenan wannan misali ne bayar sauran tafasil a cikin kaza a cikin kaza a cikin kaza yace to mizatu hadha nau wato miza kamar muhimmancin wannan eh, nau'i na da'awa annad da'iya cewa shi mai da'awa ya arifu mada qabulal mad'uina zai san kamar gurgudun karbar shine mada gurgudun karbar masu karba wan shirahi wan shiraha sudurihim ya san iya gwargwadon yalwar kirjinsu lidda'awati game da da'awa min malahi malamihi wujuhihim ta daga alama malamih alama fuskokinsu li yu'amilahum domin yi musu mu'amala bima taqtadihi haluhum game da halinsu abinda halinsu ya hukunta in kaga sun karba kwarai kaga sai a ci gaba daga nan sai a ƙara zuwa gaba in kuma sun karɓa kaɗan kaɗan sai ka bar su har su yi aiki da abin da an ka faɗa sannan kuma aji a ci gaba in sun ƙiya ko suna shakka sai ka ƙara kawo dalilan da ke tabbatar da abin da ka faɗa ya ce to waye tamakkanu kuma ya samu iko min almuhawarati na tattaunawa bainahu wa bainahum bainahum wa bainahu tsakanin shi da su hatta yasila bihim har sai ya kai da su ila halil qabuli sai sun ka hali na karɓa wal iqna'i da gamsuwa wa huwa ablahu malam yace wannan shi an mafi kai matuƙa fil ghalibi a cikin galibi ta'siran wajen ta kai tasiri yafi tasiri mimma ba'dahu da abin da zai so dan ya nuna maka wannan shine mafi muhimmanci duk da'awar da za a yi duk karatun da za a yi idan malami yana wata duniya an gane ko to akwai abubuwan da ba za su taɓa yiwuwa ba shi yasa cewa akwai jami'at da ake kira onboarding kana karatu wani malami yana wata ƙasa kai kuma kana cikin internet to kaga internet ƙasashen waje ba ta da ƙarfi na biyu kana iya masa tambaya in kai tsaye ne to duk da haka tasirin ba ɗaya ba ne albarkar ba ɗaya ba ce shi yasa da yawa daga ɗinsu ɗalibai sai suna ganin ai zuwa wani majalisi tun da an ce cikin internet ko facebook za a sa ai su ba sai sun zo ba kuma suna damar da za su zo ta kowa ka zo akwai albarka wadda akwai cikinta zuwan ka ka zamana akwai albarka ta nuna abin ya da muhimmanci to sai Allah ya sama abin albarka amma kana kwanci cikin daki cikin AC shikenan kullun ka kamo mallamai kana ɗaukar littafi ka ce wai kai abin mm wannan hanya ce tana da amfani tana taimakawa amma rashin uwa ke sawa ai uwa daki mun bai tona da kyau Allah ya gana da malam yace annau uthani nau'i na biyu al-mushafahatu yin bayani an gani ko ghairar mubashirati amma ba kai tsaye ba kallati kamar wadda tahsulu take tabbatuwa ko take samuwa ita wannan hanyar bi wasitatil midya da ta hanyar wato gidan rediyo za'a abu ya yaɗu midya mif'al ismul alani hanyar da ake yada labari wa mizatu hadha an-naw' miza ta wannan nau'i annaha a ammu mimma qablaha tafi a ammu ma'ana tafi gamewa wa ashmalu ita an mafi kuma gamewa za a cewa min haifu ta fuskar cewa innaha tasilu tana kai ila mala yusilu ilaihi an gane ko ta inda shi yusilu ilaihi bil mushafaha yusalu ilaihi bil mushafaha ta inda abinda ba a kai gare shi ta fuskar magana al mubashira kai tsaye rediyo yana da muhimmanci domin da mutanen birni da na ƙauye wani lokacin ma in mai ta ƙasa ne han mutanen da ke wajen ƙasarku za su iya amfanuwa da karantarwarka an fahimta ko kuma yana sa wani littafi da aka sa wani wuri sai ka bi shi in kana da mustawa mai kyau za ka iya fahimtarsa shi yasa addirasa an bu'ud in ba ga malami ba wanda ya girku ko ɗalibi wanda ya girku ba ta da wani dogon tasiri domin littafai na zaɓa ka a ce kai nazarin su za a yi jarabawa wata ɓangaren wanga karatu duniya in ba wanda ya girku ba dama na fata afinci ne shi yasa waɗannan jami'a cikin karatun jami'a bai isa aljami'a tukharrijul buhath wal musaqqafin wala tukharrijul ulama ita jami'a tana fitar da wayayyin dalibai da kuma masu bincike ka iya bincike za ta nuna cewa doktora ta nuna ka iya bincike ka san yadda ake bin ka'idodi na bincike kuma za ta wayan maka da kai in an baka maudu'i ga yadda kai ka hada shi amma wala tukharrijul ulama ba ta fitar da malamai sai ka ji ka yi ilimi ka ci gaba da bincike ka zo wajen malamai ka iya fassara ka gane fannoni daban-daban kuma ka ci gaba da bincike sannan kake zama malami kuma babu ranar da zaka zama malami ka ce wai ka da bincike shi an kama karatu ne sai an koma ga Allah in ma ka iya wannan fannin to akwai fannin da baka iya ba in ka kware cikin wannan fannin wannan fanni baka kware ba amma sai daga mutane suna ɗauka cewa da sun je sun samu diplom sun samu karatu wanda yana daga cikin abin da ya mana illoli a yanzu nan hatta da saudiyyar da kake zuwa jami'a kai karatu karatun zauri na nan cikinta masallacin madina malamai sun bude halakat wannan karatun zauri ne masallacin makka malamai sun buɗe halakat karatun zauri ne manya-manyan malamai a saudiyyar suna da halakat a gidajensu ko a waɗansu gidaje da suke zama su ba da karatu karatun zauri ne kakkasa tsammanin ka tsira daga ilimi na fata abinci neman ilimi an kama na sai illa masha Allah duk lokacin da dama ta samu ko da ka karanta littafi ko ka a wajen wani malami shi kana iya kamar mai tashi a wajen wannan malamin ko a wani malami saboda ka ƙara samun tantancewa kuma ka ƙara samun albarkar karatu duk waɗanda abubuwa sun yi muna nisa shi sa muke cikin matsala nan akwai abin da kamata mu ƙara kafin mu je gaba da malam ya ce bi wasitatil media shine kan mu zamanto ɗaliban ilimi waɗanda kamar yan waɗanda ake kira yan fiqhul zahiriya kai abinda ka gani baro-baro shi kadai kake tsayawa akan shi malam bai kawo TV ba ita ma ai tana isar da sako bal ma har da hoto a cikin ta to sai mu ce banda ita nan misali ne kawai malam ya baka a yanzu akwai WhatsApp tana yiwa zamanin malam babu WhatsApp babu Facebook ko baka da bane su ba sun shiga ciki na fata mun ce kan mu ci a malam ya ce rediyo kenan don haka in ba rediyo ba ai ba haka malam yake rufi ba tunda shi kansa malam yana da wuraren da ya yi karatutukan da aka ɗauka wanda ba sauti ɗaya ba ne mafi da kyau yana daga cewa abin da ke cuta maɗalibai zuwa ka ɗauke nassi ba tare da ka karanta yadda ake mu'amala da nassi ba wannan shi ba karatu ne mai zaman kansa in allah babu iko za a yi shi addirasan nassiya addirasan mawdu'iyya lin nusus ya ake karatun nassi nassi na alkur'ani nassi na hadisi nassi na adam nassi na kaza ya ake gane inda misali in nassi ne na alkur'ani a tabbatar da ingancinsa menene kumsa na fa'idodi in hadisi ne ya inganta ko bai inganta ba ya ake cire fa'idodi in wane ne nassi ne na adam waɗanne hikimomi a cikinsa balaga na hausar kaza kaza duk wannan mun watsar da shi kuma abubuwa ne waɗanda dama namu ne turawa suka sace suka gyara sai a ce lecture expression sai a koya maka yadda ake karatun nassi na lecture sai ga kama wani abin turawa suka kawo alhali dun namu ne na musulunci a kawo rayuwar wanda shi ya yi nassin a wani zamani ya rayu waɗanne kalmomi da a akwai baƙi gara'i ga kuma shi sun malamai sun yi shi a musulunci in cikin alkur'ani ne almufradatu fi garibin qur'an misali na imam al-asfahani in cikin hadithi ne an nihaya fi garibin hadith na ibn al-athir in lugha ne akwai kawamis na lugha majma'ar lugha alkahir misali suna da mu'jamul wasit suna da mu'jamul kabir suna da mu'jamul wajiz akwai mu'jamul ayn na imam khalil bin ahmad al-farahidi ga sunan dai duk littattafan da ya kamata ka koma a kowane fanni in suna tattauna akan wani matsala baka san su ba ballantana ma ka duba su ballantana ka kafa hujja da su ba sai dai ka faɗi abin da ka ga dama a waci wannan ba sai ko ina ba mun gane wannan da ke ko misali Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yin yaki dan daukar da addinin sa ka ce dai su bunyanu ko ba ka da bane gini ne marsus wanda ajjere ko ba haka ba rassa shine abinda an ka jeranta aka hade shi ya gane shi yasa zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam in ya sujada ya russu aqibaihi yana hade su haka ko ba haka ba wani kuma sai ci maka makaruhi na ko kuma bai halatta ba na fata an fahimci to a nan wani sai ce to ai an ce a gami in mun ka ta wajen yaƙi mun yi sahu sahu sahu sahu sahu a ba haka ke nufi ba nan ka annahum an ka ce misaltar da suna an kai to mun ji kamar an ce su haɗi in an ka je wajen yaƙi mu ɗauki lokacin da ake yaƙi da takobi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ake yin sahu saboda sahu yayi ya fuskanci sahu sahun musulmi ya fuskanci sahun kafirai to amma yanzu sai ka ce a zo a yaƙi a taya isa busa zamanin makaman nukiliya zamanin makaman ƙare dangi sai kun ka taru ku dubu sai an kato makami guda sai tashi da shi yasa yanzu wannan sistem bai yanzu bbb na ake raba sojoji ko biyar biyar bakwai bakwai saboda duk yadda an kai ruwan wuta yan kaɗan ne za a kashe kaga ɗauko wannan nasi baka fahimce shi baka zo ka ɗura mutane sai ka halaka mutane gaba ɗaya Allah ya taimake mu annau usalif malam yace nau'i na uku alkitabatu yin rubutu an tariqat ta'lif ta fuskar wallafa littafi wan nashr da kuma yadawa nau'uka na da'awa ne fi suhufi a cikin wato jaridu kenan jam'i na suhifa tana nufin takarda amma suna amfani da ita a wannan zamanin a matsayin jarida ko kuma lokacin suhifar takarda amma galibi an ce suhuf ana nufin jarida dan ita ma galibi ta fuskar takarda ne ake samunta sabanin yanzu da akwai jaridu a cikin maha internet wal majallat da kuma majalloli shi ma dai jarida ake nufi galibi in an ce sahifa jarida wadda take tana da ƙananan takardu majallat kuma lokaci suna amfani da wato jaridu waɗanda suke suna da girma manya-manyan jurnal an gane ko waɗanda kamar matsayin littafi suke kana ganin suna fitowa wani biyu lokaci wata uku zuwa wata uku ko wata ɗaya zuwa wata ɗaya ko shekara zuwa shekara wallafitat da allafitat lafitat daga kalma ce ta allaftu abinda zai ja hankalinka lafatan tibahahu an gane ko na ana nufin fano-fano idan abubuwa da ake rubutawa saman hanya za ku ga direban yana tuki akwai abin da ke shiryar da shi ko ba karamba ne to ana iya amfani da wannan hanya don da'awa wa gairi ha da waninsu mimma yunasibu da abin da ya dace kiran da malam sai amfani da uslubul am bayan ya kama ka misalai sai ce wa gairi ha duk wata hanya wadda za a gano wadda ba wannan ba ta shiga cikin wa gairi ha kuma sai ce mimma yunasibu wanda ya dace da zamanin da ake ciki da lokacin da ake ciki da wurin da ake ciki da duk halin da daidai dace shikenan ya barka lahiya wa mizatu hadihi miza ta wannan hanya annaha tumakkinul mad'uwina tana ba masu da'awa dama min idraki ma yud'a ilaihi na a cimma ko a rishiki inji malaman zauri abinda ake kira zuwa gare shi bil qira'ati marratan ukhra ay marratan ba'da ukhra wato ta fuskar karantawa shuɗi bayan shuɗi an gane ko domin in an ce lafita ka biyo kaga wani hadisi kan ko wata aya kan wani fano to hanyar nan tana yiwa ka bi daga ini so bakwai to in dukkan dibkan Allah ya sa hankalin ka kai gare sai ka diba so bakwai kaga wannan yana tabbatar da ilimi larabawa sun ka ce wa bi takrar ya ta'allamu al-himar idan ana maimaita abu har da jaki sai ya iya shi har da jaki zai iya kaga jaki in ya kado ka da gona sai ka zo ka iske shi gida daidai turki mi yasa gane hanya yau da gobe ake bi mun gane wannan ko malam yace to wattama'un shine azarfafa shine tama'ana da ainul azarfafa ayi zurfi fi fadailihi wajen samun falalar ita da awadin kinan wa samaratihi da kuma amfaninta an gane ko domin duk lokacin da an ka amfana da abinda ka kawo na rubutu misali kaga za a samun amfani sannan kuma falala za ka ƙara samun ɗaukaka a wajen Allah shi ma zai samun ɗaukaka a wajen Allah malam ya ce wa amma kaifiyatu da'wati ila Allah yadda ake da'awa zuwa ga Allah domin ya kawo nan wato abin nan wasa'ilu da'awa sannan ya shiga cikin kaifiya kaifiyatu da'wati ila Allah yadda ake da'awa zuwa ga Allah a ani min haythu al-khitab biha nan ta fuskar yadda zaka bayani fatakhtalifu tana samun sabani bi hasbi halil mat'uwi ya danganta da halin wanda zaka yi ma da'awa wala hu thalathu halatin yana da hali guda uku al'ula na farko shi wanda za a kiran an yakuna raghiban fil khairi ya zama to mutum ne wanda dama yana son aikin alkhairi muqbilan alaihi ya fuskance shi lakinnahu sai da shi qad yajhaluhu wannan abin ya boye gare shi ya jahilci wannan abin wa yakhfa alaihi ya boye gare shi mutum ne yana da dukiya mai yawa yana son ya aikin alkhairi amma bai san yadda zai yi ba sai ka ce mai to ya kamata wuri kaza gari kaza ana neman rijiya wuri kaza gari kaza ana bukatar makaranta shi ya jahilci inda za a sa dukiyar kamar aikin masu ONG kasashen larabawa akwai masu kudin da ba san abin da za su yi da su ba sai a ce musu to in kun diba a kasashen Afirka a wuri kaza ana bukatar makaranta ita ONG ce sai ta shiryar da su zuwa ga wannan wurin mun gane ko fa hada yakfi fi haqqihi wannan ya isa a cikin haƙƙinsa mujarradun da'awati kawai da an kira shi mujarrad kama a ce tsirautaccen abu da an kira shi mithlu an yi ƙaru da hu ana iya cewa da shi haza min ma'amar allahu wannan yana daga cikin abin da allah ya umarni da shi wa rasuluhu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin allah su tabbata a gare shi faf'alhu ka aikata shi au koko haza mimma naha Allahu anhu wannan yana daga cikin abinda Allah ya hana wa rasuluhu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam fashtanibhu kani sance shi wa huwa min ajli raghbatihi fil khair malan yace saboda kwadayin da yake yi ma aiki na alkhairi an gane ko wa iqbalihi alaihi da kuma fuskantar da yake yi masa sayaqbalu zai karba wa yuti'u zai da'a don shi dama abin da yake so ne mun fahimci wannan da ke ko sai dan mu hankali da yace raghabatihi fil khairi raghiba in an ce fil khairi na son alkhairi raghiba ila alkhairi yana yana kauna zuwa ga alkhairi amma ai an ce raghiba anil khairi ya kyamaci alkhairi wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ko ba haka ba wa zai kyamace ta alhalatu thaniya hali na biyu an yakuna indahu futur ya zamanto akwai futur an gane ko rauni tare da shi gajiya wa kaslun da kasala anil khairi daga alkhairi au iqbalu koko ya zamanto yana da iqbalu huskanta wa ragbatun da kauna ko bege fi sharri cikin aikata sharri fa hada mallan yace to irin wannan la yakfi ma'ahu wato mujarradu da'awa da'awa kada ita ba ta isa bal mallace a'a la budda an yudafa ilaiha maw'izatun hasana sai an ƙara da wa'azi kyakkyawa bit targhib fil khair a kwadaitar da shi zuwa ga alkhairi wa ta'ati da da'a wa bayani fadli zalika kuma a nuna bai falalin yin haka wa husni aqibatihi da kyakkyawan makoma na waɗanda sun kai irin wannan aikin wa darbil amsali kuma a buga mishi misallai an gane ko fil awaqibil hamida na wato makoma ko makomai wato na wadanda suke masu kyau na gari wa mau'izatin hasana kuma ai mishi kyakkyawan wa'azi ba wai wa'azi kawai ba mai kyau bit tarhibi a tsoratar da shi mina sharri daga sharri wal fusuki da fasikanci wa bayani ismin wa bayani ismi zalika kuma ai bayanin zunubin wannan kalima wannan birgil da anka kawo kamar kuskure ne domin zalika yana da alaka da ism sai a ce wa bayani ismi zalika wa su'i aqibatihi da mummunan makomarsa wa darbil amsal da kuma biga misallai fil awaqib sayyi'a daga makomai munana lil fasiqina na fasikai Allah ya ce thumma kana aqibatal ladina akwai qira'a thumma kana aqibatul ladina thumma kana aqibatal ladina sai kasance makomar waɗanda asa'u as-su'a suka munanta ayyuka waɗanda suke munana a sa'u sun makana akibatar ladina a sa'u sai ta kasance makomar waɗanda sun ka munana aiki kina a sa'ul amal a su'a mummuna an kazzabu bi ayatilla akwai ba'un wadda ya kamata kaddara kenan bi an kazzabu bi ayatilla saboda sun karyatar da ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un sun ka kasance suna izgiri da ayoyin Allah na fata an fahimta kenan nan abinda za mu fahimta nan malam ya kawo na mummuna to abe kawo na mai alkhairi ba ngari ko nan sai kai aiki da abinda ake cewa mafhumul mukhalafa ilimi ne mai fadi cikin tafsiri da usulul fiqh wato a cikin shari'a da tafsiri da shari'a to tunda waɗanda sun ka muna na aiki makomarsu ta kasance mummuna to waɗanda sun ka kyautata aiki makomarsu za ta zama tuni mai kyau su waɗanda don mimako masu ta koma mummuna saboda sun karyatar da ayoyin Allah sun kai izgili da ita kenan wanda ya gaskata ayoyin Allah bai yi izgili da su ba makoma shi sai ta zamanto mai kyau walillahi ma fi samawati ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna mun ji wannan ko alhalatu thalitha hali na uku malam yace an yakuna indahu i'radun anil khairi ya kasance mutum ne wanda ya kawo da kai daga alkhairi wanda fa'in fi sharri kuma ya tunkuda a cikin sharri wa muhajatin fi dalik muhajatin fi muhajatin fi dalik yana muhajatin fi dalika yana jayayya alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allah almulk malam yace to fa hada irin wannan layak fi fi haqqihi bai halatta a cikin bai isa a cikin haƙƙinsa mujarradu da'wati kawai ai mishi da'awa wal mau'izati ai mai wa'azi balla budda a'a ya zamanto wajibi ba makawa an yudafa ilaiha a ƙara bayan waɗancan abubuwa da muka faɗa mujadalatuhu ay mujadalatuhu ay mujadalatuhu an yudafa mujadalatuhu an gane ko an yi zafa ilaiha mujadalatuhu sai an ƙara da tattaunawa da shi billati hiya ahsan da ta hanya wadda take mafi dacewa ahsanu fil mujadalati wato hanya mafi kyau wajen jayayya tattaunawa da shi wa ahsanu fi bayanin haq kuma mafi kyau wajen bayanin gaskiya litan dahida hujjatuhu don hujjar shi ta ɓaci an gani ko tan dahid daga dahab ne والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجته حجتهم داحضة عند ربهم معنى قاتتاتي نا أنا نفهم ودتا واتو لا لا تشيكينا وتبطل طريقته هنيسا تقاتي وإلى هذه الأحوال الثلاث زوا قد أن حالاي قد أكو يشير قوله تعالى فقد الله سبحانه وتعالى تكينونا وادعو إلى سبيل ربك كي كرا زوا قهنير أبنجيجنك بالحكمة دم حكمة والموعظة الحسنة دككاون وأزي وجادلهم كتتونا دسو بالتي هي أحسن دحنيا ودتك إتشي مفيدا تيوا سورة النحل آية تدريد أشرين دبير لوكتم يا كراتون دام داكتا سي من داو أدر آتو أدرسي لقبا إن شاء الله سيمدورا أكام حكا abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh